محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan zulqaida hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 23 ga watan hudu miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 92 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata kafin mu tafi hutun azumin watan Ramadan mun karanta wato fasalin da ke bayani game da yaƙoƙi guda biyu yaƙin badar da kuma yaƙin uhud a kuma gwargwado mun ɗan ji yaya yaƙin ya kasance me ya faru me ya faru duk mun karanta a cikin darasin da ya gabata to kusan a darasin da za mu ji yau shi kuma wani fasali ne wanda zai yi mana bayanin abinda wannan yaƙi na uhud ya ƙunsa na hukunce-hukunce ya ce ƙalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala faslun fi mashtamalat alaihi hadhihil gazwatu min al-ahkam a cikin wannan fasali ne za mu ji abinda wannan yaƙi na Uhud ya ƙunsa na hukunce-hukunce lalle yaƙin nan duk wanda ya karanta shi kuma ya fahimce shi zai ga akwai hukunce-hukunce da yawa da hikimomi da yawa na Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan yaƙi. Min ha daga cikin hukunce-hukuncen da muka samu a cikin yaƙin badar yaƙin Uhud, annal jihada yalzamu bishuru'i fihi. A cikin wannan fasali na yaƙin Uhud mun fahimci cewa ashe shi jihadi ya zama tilas in an fara shi. Kafin a shiga cikinsa, to yana iya zama fardu kifaya akan wasu amma bayan an riga an fito da dakarun yaƙi za a tafi wurin jihadi to no going back babu magana komawa baya yanzu kuma yin yaƙin ya zama lazimi mun fahimci haka a yaƙin ainihin wato yaƙin Uhud domin in ba ku manta ba a yaƙin Uhud ne aka samu shawarwari lokacin da su ainihin wato ƙuraishawa suka fito da nufin ramuwar gayya na abin da aka yi musu a yakin badar da aka sun fito a fusace kuma dukkan wani shiri da ya kamata su yi na ɗaukan fansa sun yi kuma gashi har sun fito ga su dab da garin madina to sai ake shawara annabi ya nemi shawarar sahabbai shin a jira sai in sun shigo sun kawo hari a kare kai ko kuma a fita a tinkare su to cikin shawarwarin wasu suke ganin kawai musamman waɗanda aka je yakin badar babu su suna marmari da marari da shauƙin a ce wannan yaƙi su ma an yi sun samu falalar da ake samu tunda ba su sami yakin badar ba musamman an ce ire-irensu su suka fi wato ƙarfafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya shi shirin yaƙi ya sa silken yaƙi ya fito sai suka ga kamar ko sun takura wa annabi na bashi shawarar a fita sai suke cewa annabi to wai ko dai kuma shawara ta biyu za a dauka a zauna har sai in sun zo sai a kara kai to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya dacewa ga annabi bayan ya sa silken yaki kuma ya cire da haka tunda an riga an yi haka to kuma sai kuma mu nemi nasara wurin Allah subhanahu wataala to a ƙarƙashin haka ne a yakin Uhudu muka fahimci yaƙi shi jihadi ya zama lazimi bil shuru'i fihi in dai an fara shi shikenan kawai sai dai ayi hakuri faman labisa la'amatahu duk wanda ya sa kayan yaƙinsa ya sanya kayan fada ya sa kwalkwali ya sanya silke ya ɗauko kan sakali ya shirya to duk wanda ya yi wannan kuma ba za a ce a ya koma ya tuɓe shirinsa ba wa shara'a fi asbabi kuma ya riga ya shiga cikin dukkan wasu sabubba na jihadi laisa lahu an yarji'a to ba shi da ikon ya koma gida ya cire kayan yaki wannan yana daga cikin hukunci na farko da muka fahimta a yakin Uhud wannan mun fahimci cewa in dai an yi shirin yaki kuma an fito an fara gwabzawa to in dai an fito to ba za a koma ba wa minha daga cikin hukuncin da muka fahimta a yakin Uhudu annahu la yajibu al-khuruju idza daraqa al-adu fi diyar mun fahimci cewa annahu la yajibu al-khuruju ashe fitar fita zuwa jihadi ba wajibi bane idza daraqa al-adu fi diyari idan makiya addini suka shigo cikin gidaje cikin garuruwan mutane domin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shawarar da ya nema shin mi zaman mu duk daga su muna jiyo su suna nan nan nan wajen masallacin murtala misali kaga ai sun kusa zuwa tudun maliki to shin mu fita mu tare su mu tinkare su a can ko mu bari su ƙara so to a ƙarƙashin haka sai muka fahimci ashe a ƙi fita ɗin a zauna in sun zo a kare kai wannan shi ma ya yi rashin fitar aje a tinkare su ba laifi ba ne da haka mun fahimci ashe ba wajibi ba ne fitar ko da an ji cewa ga makiya sun dira suna dab da shigowa cikin gari wa minha daga cikin hukuncin da muka samu a yakin uhudu annahu la yu'zanu liman la yudiqul qitala min as-sibyan mun fahimci ashe ba a ba da izini ga duk wanda ba zai iya yaƙi ba cikin ƙananan yara domin kun fahimta a yaƙin badar haka ya faru a uhud a ko sahabban da suka zo suna son a fita da su yaƙi amma aka lura cewa shekarunsu sun yi ƙanƙantar da ba za su iya yaƙi ba annabi bai ba su izini ba da aka mun fahimci wannan shi ma cikin yaƙin uhud cewa ba a ba wa ƙananan yara izinin fita yaƙi wanda ba su kai su fita yaƙi ba wa min ha jawazul gazo bin nisa daga dai cikin hukuncin da za mu iya fahimta a yaƙin uhudu akwai halaccin fita yaƙi tare da mata walisti'anati bihinna fil jihadi da neman taimakonsu a yaƙi ana iya fita da mata wajen jihadi wajen abin da ya shafi dafa abinci kula da waɗanda aka jikkata da sauran dukkan aikin da ake iya ganin za su iya taimakawa wajen yi wannan yakan iya sa a fita da wasu daga cikin mata jihadi wa jawazu lingimas fil adu kama fa'ala anasun anasubun nadur wa gairu sannan a yakin uhudu daga cikin abin da muka samu na na hukunci akwai halaccin turmutsawa cikin da gwamutsuwa cikin makiya kamar yadda Anas ibn Nadir da waninsa suka yi an gane ko ba wai ba za a ci irin kundin bala mutum ya fada cikin kafirai wannan yana nuna a yakin Uhudu yakin Uhudu ya nuna halaccin yin haka kar a ce mutum ya yi ganganci ko ya yi kasada ya zai je shi shi kadai ya fada wa kafirai anas bin nadir ya buga misali da shi da ire-irensa domin da aka ce masa ainihin wato har cewa yana jiyo kanshin aljanna ya rantse da ubangijin Ka'aba a bayan dutse da haka bai iya mallaka kansa ba har sai da ya danna shi kadai cikin kafiran nan kuma abin da ya bukata na shahada Allah ya rubuta masa shahada ya samu da haka wannan yana nuna halaccin turmutsawa cikin abokanan gaba tunda mun sa muna da salaf akan haka akwai Anas bin Nadar da waninsa cikin sahabbai duk an samu sun yi haka wa annal imama idza kharaja salla bihim qa'idan wa sallu wara'ahu qu'udan sannan a cikin wannan yaki mun fahimci cewa idan shugaba ko liman ya fita kuma yayi salla tare da dakaru sojojinsa yanayi yasa yayi salla a zaune wa sallu wara'ahu qu'udan su ma sai su yi salla a bayansa a zaune wa idza sallal imamu jalisan fasallu julusan ajma'una idan limamun kullura ta sa yayi sallah a zaune to ku yi sallah a zaune baki ɗayan ku duk da cewa akwai tattaunawa da malamai suka yi game da shin idan limamun ku yana da larura da ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya sa sai ta sa shi ya zauna shin kuma dan koyi da liman zama za ku yi ko kuma tun da ku lafiyayyu ne za ku yi sallah a tsaye wannan hadithin wa idza salla inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bih an sanya liman ne fa dan kawai ai koyi da shi wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون wasu sai suka yi hujja da wannan hadisin suka ce ko da lafiya ka kalau amma limamin ka bashi da lafiya ya zau yayi sallah a zaune kai ma a zaune zaka yi wasu malaman suka ce a'a idan ku shi liman wato yana da larura yayi sallah a zaune ku kuma kalau kuke mamu to sai ku yi sallah a tsaye su kuma waɗannan sai suka yi hujja da hadisin sayyidina abubakar radiyallahu an wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikinsa ya ɗanyi nauyi ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas ya ce ku gaya wa abubakar na umarci shi wa mutane sallah to da ya ɗan ji wata rana jikin ya ɗanyi ƙwari sai ya fito lokacin da ya fito sayyidina abubakar ya fahimci sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fito shi sai ya ja da baya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sayyidina abubakar yana tsaye da haka su sauran mutane ba sa iya hango annabi dan yana zaune amma suna hango sayyidina abubakar da haka sayyidina abubakar yana koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sauran mamu suna koyi da sallar sayyidina abubakar to wasu malaman sai suka yi hujja da wannan cewa kenan idan liman yana da larura ya sallah a zaune mamu tun da kalau suke ba su da larura za su yi sallar su a tsaye amma wasu sai suka yi jam'i tsakanin hadithan waɗanda suka yi jam'i tsakanin hadithan sai suka ce a'a idan larurar ana cikin sallah ta riski liman limamin ku farkon sallah kalau yake don haka sai ya yi sallah ainihin wato a abin nan sai ya yi sallah a tsaye ya fara sallah ana cikin sallah sai cikinsa ya juya ko ya ji ainihin wato jiri ya ɗauke shi ko kuma dai ya ji ba zai iya ƙarasa sallar a tsaye ba sai ya zauna to a nan tun da asalin sallar a tsaye ya fara ku ba za ku zauna ba yanzu ko da ya zauna ku sai ku ci gaba da sallar ku a tsaye amma in asalan a zaune ya yi sallar to za ku yi sallar ne kuma a zaune ko da ku lafiya ku kalau ina fata an gane wannan mun shiga cikin wani bayani saboda wannan gabar da ya kawo mana wallahu ta'ala alam وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعل ابن جحش sana a cikin yakin Uhud mun fahimci ashe mutum ya roki Allah ya bashi shahada mutum yayi addu'ar Allah ya karbi ransa ya sa ya mutuwar shahada mutum ya dinga burin shahada wannan ba a hana ba ba haramun bane mutum ya dinga Allah madaukakin sarki ina roƙonka in na tashi mutuwa Allah ka sa in yi mutuwar shahada wannan mutum ya dinga burin mutuwar shahada ya dinga addu'ar Allah ya karbe shi a shahada wannan shari'a bata hana ba domin Abdullahi bin Jahash yayi irin wannan addu'ar kuma Annabi bai hana shi ba wannan yana daga cikin fikihun da muka samu a gazwatu uhud wa annal muslima idza qatala nafsahu fa huwa min ahli nari ka quzman sana a cikin wannan waƙi'a ko wannan haditha ta uhud mun fahimci ashe musulmi in ya kashe kansa dan wuta ne kaman yanda quzman yayi kuma annabi ya ce dan wuta ne Quzman an fita wani cikin yaƙoƙi tare da shi ana ganin yakin Uhud ko wani daga cikin yaƙoƙi aka fita tare da Quzman to asalan dama shi ya fita yakin ne fi asabiya ba wai ya fita jihadi bane da ikhlasi lillah sannan kuma abu na biyu sai aka yi masa rauni sai ya kasa jurewa wa wannan raunin sai ya ƙarasa kansa na fatan gane kenan idan musulmi ya sha poison saboda kawai duniya ta yi zafi saboda kawai talauci ko ya hangin ɗin kansa a fanka hook ɗin fanka kawai aka zo a ganshi yana reto ya riga ya mutu saboda ana bin sa bashi saboda shi har yanzu 2026 ta kusa karewa bai yi kuɗi ba da aka duniyar yana ganin kawai in baka da kuɗi baka da wani amfani gara kawai ya kashe kansa ko ya hau kan wani tsauni ya faɗo ko ya je faɗa ruwa ya nutse a cikin ruwa to wannan kashe kai wannan mutum yana cancantar da mutum shiga wuta mun fahimci haka a yakin uhudu domin ga Osman ya yi haka kuma aka zo ana faɗa wa annabi cikin wa'inda kuma gashi ya yi bala'an hasanan an ce ya yi jarumta sosai a yakin ya yi wuta sosai a yakin da aka da aka zo irin jarumtar da aka ya nuna sai aka, aka zo ana gaya annabi ai wane shi ma hani allahu shahada wane shi ma ya yi shahada annabi ya ce dan wuta ne saboda dama asalan da niyyar ba mai kyau bace aka shiga jihadin kuma wani abu ya faru kuma aka kasa jurewa kaddara wannan ka duba ibn hisham a cikin siratun nabawiyya ya kawo wannan kissa ta Quzman a mujalladinsa na biyu shafi na 88 wato riwaya ce wadda Ibn Hisham ya samo ta daga Asim ibn Umar ibn Qatada radiyallahu an amma riwaya ce mursala duk da cewa Imam al-Bukhari a cikin al-Jihad hadisi na 2898 ya ruwaito haka Imam Muslim a cikin Kitabul Iman hadisi na 112 ya ruwaito daga hadisin Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu an bi ma'anahu da ma'anar irin wannan hadisin na Quzman biduni zikiri Quzman amma ba tare da ambatan shi wannan mutum Quzman ba wa anna shahida la yugassal daga yakin Uhud muka samu wani hukunci ashe duk wanda ya mutu a shahada ba a yi masa wanka anna shahida la yughassal wanda duk Allah ya karbi ransa ta mutuwar shahada shahada a filin daga la yughassal ba a yi masa wanka wala yusalla alaihi ba a yi masa sallah wala yukaffanu fi ghairi thawbihi ba a yi masa likafani a wani tufafin ba tufafin da ya mutu ba illa an yalbasuha sai dai in shi da kansa ya sanya wani tufafin illa an yaslubu kai illa an yaslubaha sai dai in shi lokacin da ya zo kafin ya karasa cikawa ya cire kayan da ke jikinsa na jihadi amma in ba shi ya cire ba to wannan za a yi masa za a binne shi ne a haka jina-jina da kayansa ba wanka ba sallah wa annahu idza kana junuban gussila amma idan yana da janaba za a iya man wankan janaba ka hanzala kaman yanda hanzala ta kasance da shi gasilul mala'ika kenan hanzala shine wanda aka ce mala'iku sun masa wanka sabon ango ne malam an yi auren ba jimawa kawai ya ji ana hayya alal jihad ya kusanci iyalan yake ganin ma ya tsaya ma ya yi wanka ya abin nan kamar ma wani kasan in, in ajali ya kira ba a jira to in ajali ya zama na alkhairi ne ya madalla da shi domin shi ƙarshen wannan gaggawa da ya aljanna ta kai shi ya kusanci iyalin bai sami yin wanka bai ji ana hayya alal jihad kawai sai ya fito ya ɗauki makami kawai ya tafi yana zuwa kuma sai ya yi shahada a can da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai ainihin wato ga mala'iku can suna yi wa hanzala wanka to shine har ake tambayar iyalinsa sai take bayanin aiga a yanayin da ya fita shi yasa ake ce mai gasilul mala'ika to kaga wannan gabar sai ta nuna ashe idan aka fahimci shahidi ya fita da janaba kuma ya samu shahada to za a yi mai wanka ba wankan gawa ba ne wankan janaba ne sabida me sabida hadisin hanzala gasilul mala'ika mafhum wannan shi ma ibnu hajar ya ambace shi a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba mujalladi na biyu shafi na 298 wa anna shuhadaa yudfanuna fi masari'ihim li'amrihi bi raddil qatla ilaiha sannan daga cikin darasin da muka koya a yakin Uhudu ashe waɗanda suka yi mutuwar shahada ana binne su ne a inda suka faɗi suka mutu saboda an ɗaɗɗauko wasu daga inda suka mutum ana nufin a shigo da su cikin gari a yi musu sutura a binne su annabi ya umarni da a mai da su gurin da suka mutu ana ake binne su shi yasa shuhada wa uhud duk wanda ya je aikin haji in ya je ziyara madina ana zuwa ziyara uhud sahabban nan duk da kasan an kashe a uhudu suna nan a tare su sayyidina hamza su mus'ab bin umair da ire-iren su duk suna nan an yi makabartar su kuma kabarin su kabarurrukan su suna nan a uhud me yasa ba a dauko su an da su garin madina ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shahidi a inda ya mutu ana ake binne shi na fata an gane wa jawazu dafin naini wa salasati fi kabarin wahidin a yakin uhud ne muka fahimci wani darasi ashe ana iya binne mutum biyu ko mutum uku a kabari daya an gane ko kamar yadda irin wannan abubuwan da suke faruwa marasa daɗi wanda ake zuwa gari a ce 'yan boko haram ko bandit ko kaza sun je sun kashe mutum saba'in mutum tamanin mutum ɗari mutum arba'in da kaza to kaga irin wannan yanayin a ce sai kowa an makabarinsa akwai mushakka to a irin wannan kenan ana iya tona kabari a hada mutum uku uku dan a samu sauki wajen ainihin wato yi musu sutura ko binne su akwai halaccin binne mutum biyu a kabari daya ko mutum uku a kabari daya kawai da in an zo ana kallon wane ne ya fi hadda alkur'ani an gane ko to shi ake sawa a can bangon gabas shi kuma wanda kila bai samu wannan haddar ba ko bai da hadda kamar wancan shi kuma sai a goya shi a bayansa in su uku za a sa sai an tambaya wane ne a cikinsu yake da kaso mai yawa na alkur'ani wannan yana nuna maka daraja alkur'ani ko an je har a kabarin ma shi mahaddacin alkur'ani ko makarancin alkur'ani ba daidai ba da sa'a ba daidai yake da sauran mutane ba sai an tambaya cikinsu su su uku nan wane ne ya fi nasibi wafir a alkur'ani maka ce wane ne sai shi shugaba sai ce ku sa mana shi a can gaba ko liman ya ce ku sa shi a can gaba sannan sai kuma wace to muna ganin wane gaskiya shi ma yana da nasibi fiye da na ƙarshen sai a ce to ku sa mana shi a tsakiya shi kuma wannan sai a sa shi a ƙarshe kamar yadda imam al-bukhari a cikin al-magazi hadithi na 479 ya ruwaito hadithi daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma wa hal dafanuhum fi thiyabihim istihbabun aw wujubun shin wayanda suka yi mutuwar shahada binne su da tufafin da suka yi shahada da shi mustahabbi ne ko wajibi ne athani azharu ibn al-qayyim yace gaskiya magana ta biyu ita ce tafi bayyana ma'ana wajibi ne kar a tuɓe musu kaya ba su da tufafinsu wa minha daga cikin dai darussan da muka samu a yakin Uhud annal ma'azura kal a'raj yajuzu lahu al-khuruj ashe har wayanda aka yi musu hanzari ba sai sun fita yaki ba a babin halacci kamar guragu suna iya fita yaki idan aka samu wani gurgu yana da wani wato wat, wat, Allah ya ba shi basira da wata gogewa ta dabarun yaƙi duk da yana cikin almazurun wayanda aka yi musu uzurin su zaman su laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj wayannan wayanda suke da larurori da aka yi musu uzuri aka ce ba sai sun fita yaƙi ba a babin jawaz babin halasci za su iya fita kamar wa kamar makaho kamar gurgu kal'a'araj gurgu kenan za a iya fita da shi ko da ba zai shiga filin daga ba kila shi yana can gefe yana ba da kwaman ko yana ci ga yadda za a yi da sauransu wa annal musulmi ne idha qatalu musliman a yakin uhud ne muka fahimci wani hukunci kuma idan bisa kuskure musulmai sai suka kashe musulmi ɗan uwansu ya zunnunahu kafiran su a tsammaninsu kafiri ne fil jihadi a wajen jihadi shi sa za ka ake son tamyizi shi sa za a fita yaƙi kamar in kun tuna mun taɓa karanta sai kwamanda sai ba da wata inkiya an gane ko sai ba da wata inkiya da ko da an yi kankan kai wannan inkiya an san kai a kana bangaren musulmi na fata an gane sai komanda ya bada wata inkiya kuma a dinga caccanza ta dan kada wani cikin kafirai ya gane ta kuma abin nan a dinga abin nan dinta da akan an bada wani wata inkiya duk ana yi ne dan kada kuma ku zo ku dinga kashe junan ku ba ku sani ba tunda an tashi fita jihadi wasu daga ƙauyuka wasu daga ba dukkan su ne yan gari ba in za a fita jihadi ba dukkan su ne yan Madina ba akwai wayanda suke yan gefen Madina kuma jama'a da yawa ba lalle ka san kowa da kowa ba an zo an haɗa ce za a fita jihadi shi sa za ga a dabarun yaƙi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam duk unguwa ko kabila sai a ba su tuta su sun san junan su da aka da inda ya je ya kai hari ya kai farmaki sai ya dawo cikin wa'annan mutanen nasa sun san junan su da inda ya hango tuta su sai ya koma can dan kar a samu wannan kuskuren na wani ya kashe wani bai san dan nasu bane to an samu irin wannan matsala ta faru musulmai sai suka kashe musulmi a tsammaninsu kafiri ne fil jihadi a jihadi fadiyatuhu fi baitul mal to za a biya diyar wannan musulmin a cikin lalitar gwamnati a cikin treasury na gwamnati za a cire kudin diyan nan sai a ba iyalan wanda aka kashe bisa kuskure li'annahu arada an yadiya abahu zaifata bin al-yaman domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nufin biyan diyar baban huzaifa ibn yaman shi yaman din shi ma an samu irin wannan matsalar da shi wato an samu irin wannan matsala a kansa an kashe shi tsammanin sahabbai baya cikinsu famtana a huzaifatu min akhazid diya huzaifatu yace shi baya bukatar diya sai ki karba annabi yayi nufin ya bashi diyar mahaifinsa da aka kashe bisa kuskure huzaifa yace baya bukata wata saddaka biha alal musulmi ne ce ya sadaukar da wannan diyar ga musulmi sharabar da ita ga al'ummar musulmi baya bukata fa'ammal hikamu waɗannan duk hukunce-hukunce ne waɗanda muka samu sakamakon karantar da mu yakin uhudu gashi yaki ne aka tafi amma yana ɗauke da wasu hukunce-hukunce-hukunce-hukunce ga sunan mun karanta wajen guda goma ko fiye da aka to sannan akwai hikimomi da yawa da suka faru a yakin Uhud fa amma hikamul latifi hadhihi alwaqa amma game da hikimomi da masu yawa wayanda wato suka kasance a wannan yaki na Uhud faqad ashara subhanahu Allah subhanahu wata'ala yayi ishara ila ummahatiha zuwa ga muhimman cikin su manya-manyan cikin su fi surati ali imran a cikin suratu ali imran min ƙaulihi daga faɗinsa, wa izgadauta min ahlika, tubawwi'ul mu'minina maƙa'ida lilkital, wallahu samiyun alim, ila tamami sittin aya har zuwa aya ta sittin. An gane ko? Tun daga kenan aya ta ɗari da ashirin da ɗaya har zuwa ta ɗari da sittin. Duk za ga Allah ta'ala yana ta bayanin abin da ya faru ainihin wato a wannan yaƙi da kuma hikimomin Allah maɗaukakin sarki da suka bayyana a cikin wannan yaƙi na Uhud. Famin ha daga cikin hikimomin ta'arifuhum bi su'i aqibatil ma'asiya. A daga cikin hikimar yaƙin Uhud, Allah ya karantar da al'umma musulmi ya sanar da su mummunar aƙibar saɓawa Allah. Saɓan Allah irin bala'in da yake jawo al'umma ba ƙarami ba ne. rashin nasarar da ta faru a yakin Uhud ai akwai sabo a ciki wal fashali da kuma wato jayayya wattanazu wal fashli kai da rarrabuwar kai afwan da rarrabuwar kai wattanazu'i da jayayya wayannan suna da mummunar akiba suna haifar da mummunar akiba da haka Allah ta'ala a wannan yaki ya sanar da musulmi mummunar akibar saban Allah mummunar akibar rarrabuwar kai da rashin haduwar kalma da yin amfani da ainihin kalma guda da dunkulewa a tafi akan magana guda wattanazu'i da jayayya liyattaqu ko liyattaqu wa yahdharu min asbabil khizlan Allah ta'ala ya sanar da musulmi wannan dan su kiyaye su kuma yi hattara domin waɗannan abubuwan suna daga cikin dalilai da sabubban samun wato tabewa da rashin nasara a wurin yaƙi haka in dai akwai saban Allah to da wuya ku yi nasara in ku kaga kana saba wa Allah madaukakin sarki kuma duk abin da ka dosa kana yin nasara istidraji kenan wannan shi ake kira da istidraji talala kenan Allah madaukakin sarki yana yawa mutum talala ne amma sunnar Allah in ana saba masa to lalle ba a samun nasara ɗaya kenan sannan duk inda aka ce kanku bai haɗu guri guda ba to rashin haɗuwar kai shi ma yana daga cikin sabubban rashin nasara haka musu wannan ya ce a a tashi wannan ya ce a a zauna wannan ya ce a ni ban yadda kaza wannan tanazo din shi ma yana daga cikin abin da ke karya al'umma ya sa ba a samu nasara ba da haka duk abin da za a yi wannan yaƙi ya karantar da mu duk yadda za a yi mu dunkule mu zama tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya in za mu tafi a yanzu ko a zamantakewa mu ta kasar me ke cutar da yankin namu shine wannan din ai at-tanazu wal fashal yan majalisar ka sun tafi maimakon su tafi da kudirin arewa gaba daya su ga cewa daga nan zuwa wannan tenuwa ta kare ga manufofi ga muradan yankin arewa a babu in ka je can sai ga ba da murya ɗaya suke ba su ma ko dai saboda bambancin siyasa wannan ya fito daga jam'iyya kaza daga nan ya tafi majalisa shi yana ganin ba al'umma yake wakilta ba kamar jam'iyyar sai yake wakilta banda kuma masu wakilta kansu masu ba ruwansu kawai bukatunsu da muradansu kawai su suke kallo a matsayin abin da ya kai su to shi sa zai ga duk in an buga din sai ga dai kai ne dai kake faduwa ga wakilai kana da su da yawa amma taron tsintsiya ne ba shara saboda mutane ne za su yi tafiya ba manufa ba su da wani forum da ke hada su watakila da suke tafiya da murya daya yanda in suka je majalisa duk gaba ɗaya tunda suna da yawa in suka tafi da murya daya to za ga za su iya samun kaso mafi yawa ko ƙuri'a mafi yawa a majalisa to sai ga ƙuduri ƙuduri yana ta wucewa yana ta wucewa to amma wannan tanazu din da alfashal da ake samu to wannan shi yasa hatta a demokradiyance mu a Najeriya za ga yankin mu ba ma samun wata riba ta a zuwa gani to kaga yakin Uhud ya kamata ya karantar da mu wannan cewa ashe in muna so mu ci nasara da kuma cin gajiya hatta a kasar nan to sai mun zamanto mun kawar da at-tanazu da al-fashal to muka tafi da murya ɗaya shi za ga su kudin suna da manufofi suna da blueprint in kuka je ga abin da za ku yi kuma in wayannan suka tafi wannan karan in wasu suka tashi an suna da elders suna da manya da za a gaya musu ga abin da za a yi shi sa sai ga ku ne kuke mulkin ko su ne suke mulkin dai su suke nasara su suke cin ribar mulkin in ku kuke yi ma sai ga ga ku ne da saniyar amma su suke tatsar madarar su suke tatsar amfanin me yasa saboda in suka tashi da murya ɗaya suke tafiya ana zaunar da su a gaya musu ga ƙudure-ƙudurenmu ga manufofinmu ga abin da muke so mu a cebe kuma za ga ba wanda zai misin ba wanda zai kauce kowa an yi tafi za ga da wannan suke yi da aka sai ga suna ta samun motion ɗinsu yana ta wucewa a lokacin da kai naka wannan nan baya baya shiri da wane wane ba sa shiri da wane wane kaza da kaza da kaza da sauransu in ɗaya ya tashi ya kawo motion ragowa ya su shiru su kyale shi to shi shi kaɗai motion ɗinsa ba abin da zai da aka duk kishinsa tun da ragowar ba su taya shi ba duk amfanin motion ɗinsa ba zai kai ba da shi kaɗai zai tashi ya kawo motion wajen mutum ɗari kaza Allah madaukakin sarki ya samu gane wa anna al-hikam wa anna hikmatallahi jarat bi anna ar-rusula wa atba'ahum yudaluna marratan wa yudalu alaihim ukhra hikimar Allah ta gudana manzannin Allah alaihimus salatu wassalam da mabiyansu yudaluna marratan wani juyin sukan yi nasara wa yudalu alaihim marratan ukhra wani lokaci kuma ana yin nasara a kansu wannan hikimar Allah ta gudana akan haka kaga wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kenan haka ake jujjuya yawmun laka wa yawmun alaik alharbu sijal mun karanta anan ko da aka wani yawmun laka wa yawmun alaik wata rana kai nasara wata rana ai nasara akan ka wannan yana daga cikin hikimar Allah da ta gudana akan manzanninsa da mabiya manzannin lakin takunu alaqibatu lakin takunu lahumul aqiba sai dai ƙarshen al'amarin musulmi ne yana han wato su suke yin nasara ko da an samu wannan karan an yi nasara musulmi yanzu kaga yakin badar sai musulmi suka yi nasara yakin uhud akwai hikimar Allah da ta sa sai kuma aka samu kuskure musulmi suka yi suka saba wa wata ka'ida sai kuma aka yi nasara a kansu wannan sabawar da nasarar da aka yi a kansu ya koyar da su darasi wanda da nasara suka yi da wannan darasin ba san shi ba wato a cikin rashin samun nasara akwai karatu kai dan kasuwa ne a cikin wata rana ka buga harka ka fadi akwai karatu a ciki kana da bambanci da wanda shi yake ta yi kila ya dade ma bai san hasara ba wanda an samu riba yau gobe an fadi wannan yana da wata tajriba ta rayuwa kuma yana da wani ilimi me ya kada shi me yasa aka fada a wannan karan kaga wannan shi ma karatu ne wani kuskure aka samu daga ina matsalar take duk wannan shi ma wani experience ne da mutum ya samu da aka sunnar Allah da hikimarsa ta gudana akan manzanni da mabiya manzanni na wata rana su su nasara wata rana kuma a yi nasara a kansu duk da cewa final nasara nasara ta ƙarshe tana hannun musulmi ko muminai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wal aqibatu lil muttaqin karshen kyakkyawan karshen musulmi ne ko mu'mine su suke samun kyakkyawan karshe amma dai a rayuwa wata ran kai nasara wata ran ai nasara akan ka wannan sunnar Allah da hikimar Allah ta gudana akan haka falawin tasaru alaihi da'iman lam yahsul al maqsud da a ce musulmi suna ta yin nasara ko da yaushe to da abinda ake nufi na su koyi wani karatu kuma kada su rudu kada kuma su dinga jin su su su din su ne to da wannan manufar bata samu ba da a ce da aka je Badar su suka yi nasara da aka je Uhud su suka yi nasara da aka je Ahzab su suka yi nasara a baka ga yanda suka rudu ba a gazwatul abin nan Hunain wa yawma Hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum min Allah shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat وضاقت عليهم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين kaga a yakin badar ma yakin hunain shi kawai yawa suka ga sun yi da yau sun yi karu sosai fiye da yakokin da suka wuce suka ce lan nagulabal yawma min qilla suka ce in dai rashin yawa shike sa ayi nasara akan mu to yau yawan mu ya kai ba za a yi galaba akan mu ba sai Allah ta'ala ya jefa musu tsoro ya jarrabe su sai gashi sun juya sun ce kafa me na ci ban baki ba na fata an gane to kaga wannan yana daga cikin hikimomin Allah madaukakin sarki kai nasara wata ran ai nasara a kanka domin da nasara ko da yaushe ake samu lam yahsulil maqsud to da manufar da bata samu ba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ma kana Allah da ɗai Allah bai kasance liyadaral mumini ne yana ƙyale muminai alama antum alaihi akan yanda kuke ba Allah baya haka sabida wasu ba muminan bane na gaskiya sai da ka tunda abun ba a rubuce yake a goshi ba imani a zuciya yake sabida ka da jarrabawa ne ma Allah ke tantance muminai da waɗanda ba muminai ba in an yi nasara a badar an yi nasara a uhud an yi ya za a iya gane munafukai amma kaga wannan rashin nasarar a nan ake gane munafukai a da mun sani da ba mu fita ba kuma yadda muka ce mu kakko fita da kun zauna tare da mu ma kutilo ma kutilna hahuna sun duk sun faɗi irin wannan to kaga duk wannan yana daga cikin hikimar wata rana a dan samu akasi a nan ne za ga cewa waɗanda suke imanin nasu yana rawa to a nan ake bayyace su shi sa Allah ta'ala ce da ɗai Allah maɗaukakin sarki bai zama yana ƙyale muminai masu da'awar imani alama antum alaihi akan abin da kuke kansa ba na cewa kun yi imani hatta ya mizal khabitha min at-tayyib har sai Allah ya ware lalatacce daga mai kyau ta hanyar jaraba ake gane lalatacce daga mai kyau in ba jarabawa kowa zai ce nagari ne shi amma da jarabawa ake gane wannan nagartarsa ingantacciya ce wannan kuma ba nagartacce ba ne ai ma kana Allahu li yadharakum ai Allah madaukakin sarki ba zai bar ku ba alama antum alaihi ayanda kuke minal tibasil mu'minina bil munafiqin ta hanyar cakudewar mu'minai da munafikai duk kun dunkule guri guda Daka Allah maɗaukakin sarki so yake a gane wa'yannan muminai ne, wa'yannan munafukai ne, kuma gashi duk kun gauraye guri guda, sai Allah ta'ala ya kawo jarabawa, sai a kawo rashin nasara wata rana, sai a kawo wata matsala wata rana, a kawo wani ibtila'i, Allah ya ce dan ya tantance tsakanin nagari da mugu, tsakanin lalatacce da wanda yake mai kyau. Hatta ya miza ahalal imani min ahalin nifaq har Allah sai ya ware ma'abota imani da kuma munafukai kama mayyazahum bil mihnati yawm uhud kaman dai yanda kasan Allah ya ware su ta hanyar jarabawa da Allah ya kawo ranar yakin uhud a yakin uhud ya fallasa wasu da yawa cikin munafukai ah yanzu hatta fitowar da aka yi sun san cewa can kafirai ana maganar su su dubu uku suka fito da dawakai da raƙuma da shiri da komai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tattare da mutum dubu ɗaya kuma da aka taho hanya ibn salul ya hure kunnen mutum ɗari uku ba dan wannan abin da ya faru ba ya za a gane ɗari uku nan su ma munafukai ne an taho kuma ya zige ɗari uku su ma suka zame suka koma ya zama an ban mutum nawa ɗari bakwai da aka Allah maɗaukakin sarki ya kawo yakin uhudu saboda an samu cakuɗewa tsakanin muminai da munafukai sai Allah ta'ala ya jarrabe su a yakin uhudu don ya ware tsakaninsu wa ma kana Allahu li yutli'akum al ghaib Allah maɗaukakin sarki ba zai sanar da ku gaibu ba sai dai ta hanyar aiki a nuna ma wannan to kai hatara da shi Allah ba zai sanar da ku gaibu ba wani abu ne wanda yake boyayye Allah madaukakin sarki ba zai sanar da ku gaibu ba amma ta hanyar ya kawo jarabawa za ku ware masu kyau da kuma rubabbu alladhi yamizu baina haula'i wa haula Allah maɗaukakin sarki ba zai sanar da ku gaibu ba irin gaibun da zai tantance muku tsakanin waɗannan da waɗannan. Gaibu ne, mutum ya ce ya yi imani, Allah ne ya sani da gaske ya imanin ko munafuki ne. To irin wannan gaibun na da ka gan shi ka ce wannan munafuki ne, shi ne Allah ya ɓoye ya ce ba za ku sani ba. Sai dai akwai ayyuka da za a gane wannan aikin ba in ba munafuki ba ba wanda zai wannan aikin. Ina fata an gane. in ba munafiki ba babu wanda zai yi wannan aiki fa innahum mutamayyizuna fi ilmi domin a tantance suke a ilimin Allah shi Allah ya san wani ƙarya ne ba ba mumini bane an gane ko Allah ta'ala ya san wani mumini ne na gaske amma wani ba mumini bane shi Allah a ilimin sa ya san haka wa huwa subhanahu yuridu an yamizahum tamyizan mashhudan amma Allah yana nufin ya tantance su tantancewa irin ta gani da ido tantancewa irin tantancewa ta gani da ido a fito za a je yaki wasu su zame su gudu su koma gida kaga an san da wane aka fito amma yanzu yana ina ya gudu wane ya gudu wane ya gudu wane ya gudu wane ya gudu wane ya gudu walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki yana zabar wanda ya ga dama daga manzanninsa istidrakul lima nafahu min ittila'ihim al-ghaib wannan walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha istidraki ne ma'ana riskarwa ne ga abinda Allah ta'ala ya kore min ittila'ihim ko min ittila'ihim al-ghaib na sanar da su gaibun su gane wane mumini ne wane ba mumini bane ai suwar rusul ma'ana sai manzanni kadai Allah ta'ala yake sanarwa cewa wane mumini ne wane ba mumini bane shine walakin Allah ya ji tabi min rusuli man yasha Allah yakan zabi wanda ya so daga cikin manzanni sai ya sanar da su cewa wane munafiki ne wane ba munafiki bane amma sauran gama garin mutane Allah baya sanar da su su gane wane munafiki ne wane ba munafiki bane sai dai ga riga ba wuya ana fadar sufa shikenan sai a barku da sifa in mutum ya hau kan sufar to shikenan sai kai masa hukunci kama fi suratul jinni kaman yanda yazo cikin suratul jinn fasa'adatukum bil iman bil ghaib alladhi yudliu alayhi rusula fa in amantum bihi wattaqaytum kama kana lakum ajrul wa kana lakum a'zamul ajr fasa'adatukum samun arziki da kuka yi bil imani bil gaibi ta hanyar yin imani da gaibu alladhi yutilu alaihi rusulahu irin gaibun da Allah ya sanar da manzanninsa shi fa in amantum bihi in kun yi imani da shi wattaqaitum kuka yi taqawa kana lakum a'zamul ajr kuna da lada mafi girma wa minha daga cikin hikimar da muka samu a yakin Uhud استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء yanda Allah ta'ala ya fitar da bayansa masu bauta a gare shi cikin waliyansa a lokacin farin ciki da lokacin kunci wa fi ma yuhibbuna wa fi ma yakrahuna a lokacin da suke so da lokacin da suke ki wannan yana daga cikin ainihin yadda Allah ta'ala ke fitar da bayinsa waliyai ta hanyar suna bauwata wa Allah suna bin sa fissar rayuwar darra lokacin farin ciki da kuɗi babu da ciniki ba ciniki da lafiya ba lafiya suna bin Allah maɗaukakin sarki fa'iza sabatu ala ta'ati idan suka dawwama ko suka tabbata akan biyayya ga Allah fi ma a habbu wa karihu cikin abin da suka so ko suka ƙi fahum abiduhu haqqan to wa'annan sun zama bayin Allah da gaske walaisu kaman ya'buduhu ala harfin ba daidai suke da wanda yake bautawa Allah akan gaba ba ba daidai suke da wanda yake bautawa Allah akan katanga ba ya raba kafa in ya ji daidai ya ji akwai nutsuwa ya dirga in kuma ya ji ba daɗi yayo baya wa minan nasi ban ya'budu Allah ala harf kenan ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم في الرزق فهو المدبر لهم كما يليق بحكمته أنه بهم خبير بصير ومنها daga cikin hikimar da muka samu a yakin Uhud annahu shine law basada lahumun nasru da'iman da Allah madaukakin sarki ya shimfida musu cin nasara a koda yaushe ko da yaushe su suke nasara lakanu kama ya kununa da sun kasance kaman yanda suke kaga kenan babu wani abu da yake motivating ɗinsu babu wani abu da yake ƙara musu ƙaimi babu wani abu da yake nuna musu akwai gyara a nan ya kamata su gyara saboda kullun cikin nasara suke da haka ba za ma su yunkura su ga cewa sun ƙara mai sun ƙara yunkurawa wajen bautawa Allah da tuba daga gare shi sun ƙara gaba ba za su zama kamar yadda suke lau ba saɗa lahum rizqi da Allah ta'ala zai shimfiɗa musu arziki ba talauci ba babu ba matsala ko da yaushe walau ba saɗa Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard Allah ta'ala ce da ya shimfiɗa wa bayansa arziki ba matsala ba talauci da za su yi zalunci da ƙetare iyaka ne a ban ƙasa amma ya rayuwar yau a samun gobe kuma bai samun bai kai na jewa gobe ma ka ji ɗib babu to a cikin irin wa'annan abubuwan akwai komawa zuwa ga Allah ina fata an gane fa huwa al-mudabbiru lahum Allah shine mai lura da su mai gudanar da su kama ya liko bi hikimatihi kaman yanda ya dace da hikimar Allah Allah shike gudanar da al'amuran bayansa bisa ga abin da ya dace da hikimar Allah subhanahu wataala shi yasa yayi wasu suna da shi wasu ba su da shi kuma a waɗanda suke da shi din wata rana sai a sauke wani sai ga shi ma ya da bai da shi wanda kuma cikin waɗanda ba su da shi sai a daga wani shi kuma ya zama yana da shi duk wannan akwai hikima dan shi wanda bai da shi din ya sa rai ya dinga yi wa Allah kyakkyawan fatan gobe zai iya samu dan shi kuma mai shi kada ya yi wa Allah rashin mutunci da rashin kunya kada kuma ya dinga ganin hikimarsa da dabara da wayansa ne ya bashi ya ce zai izgili ya ce zai dagawa ya ga wane ya fi shi ya yi gaba ma an sauko da shi to kaga a cikin wannan caccanjawa din akwai hikima an gane cikin juyi wata rana na ƙasa ya koma sama na ƙasa ya sauko na sama ya sauko ƙasa a cikin wannan akwai hikima ta Allah madaukakin sarki innahu bihim khabirun domin Allah mai cikakken sani ne game da bayinsa inda za a ce ba matsala ba matsala to ai da damuwa basirun kuma Allah mai gani ne game da bayinsa lokaci yayi to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya daidai wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah amin